الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna sha biyu ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina 1439 wanda ya daidai da talatin ga watan uku shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya ƙara mata yadda wadda take cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karatu a cikin littafin nan na al'imanu biliyomil akhir wallafar doktor sallabi rahimahullah wannan kuma shine darasinmu na 49 a darasin da ya gabata malam yana bayani ne game da ahwalu usatul muwahidin ma'ana halayen da musulmi mai sabo zai wayi gari da shi a ranar tashin alkiyama ya zama mutum gashi mumini ne amma kuma ya haɗa kyakkyawan aiki da mugu ya zo da dukkan wasu sha'airul islam ya zo da rukunan musulunci sai dai ya fada cikin ainihin wato wasu laifuffuka allah maɗaukakin sarki allah maɗaukakin sarki ya ambaci wato azaba ga irin waɗannan rukunin mutane daga cikin irin waɗannan mutane akwai waɗanda ba sa bayar da haƙƙin Allah na zakka wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin irin narkon da zai musu ranar tashin alkiyama ko da ku sun je da imani ko da sun aikata wasu ayyuka kyawawa amma rashin cika wannan rukuni cikin rukunan musulunci tare da dama da iko da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na wadata da dukiya Allah ta'ala ya yi alkawarin zai musu azaba a kan haka kamar yadda muka karanta aya da take cikin ainihin wato suratu ali imran inda Allah ta'ala yake cewa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi har zuwa karshe da kuma hadithin nan na ainihin wato wannan macijin wanda Allah madaukakin sarki zai sallada shi akan mutanen da ba sa ba da zakka sannan mala ya kawo mana ayar da take cikin suratu tauba inda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran min al ahbari war ruhban la ya'kuluna amwala an-nas bil batil assalamu fadin Allah madaukakin sarki cikin suratu tauba ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran min al ahbari war ruhban la ya'kuluna amwala an-nas bil batil har zuwa karshe da kuma fassarar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wa wannan aya rukunin mutane na biyu waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai yi musu azaba tattare da cewa suna da jari na imani su ne wasu laifuffuka da Allah ta'ala ya ce ba zai yi magana da masu yin waɗannan laifuffukan ba kuma ba zai tsarkake su daga zunubai ba kuma zai yi musu hukuba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila har zuwa ƙarshen aya ma'ana mutanen da suke ɓoye abinda Allah ta'ala ya saukar na littafi suke siyar da shi suke musanya da shi da wani ɗan kuɗi kaɗan Allah ta'ala ya ce waɗannan ba komai suke ci a cikinsu ba face wuta Allah ta'ala ba zai yi magana da su ba ranar alkiyama ba zai tsarkake su ba kuma suna da ainihin wato azaba wadda take mai raɗaɗi wato rukunin malamai kenan na wannan al'umma waɗanda ga ilimi suna da shi amma suna ɓoye abinda Allah ta'ala ya saukan na littafi sannan akwai masu ainihin wato siyar da ainihin wato rantsuwa masu rantsuwa da Allah akan ƙarya su ma Allah maɗaukakin sarki ya ce ba zai yi magana da su ba ba zai tsarkake su ba ranar alkiyama kuma suna da azaba mai raɗaɗi sannan mala ya kawo mana wani hadithi na falafatun la yanzuru Allah ilaihim yawmal qiyama wala yuzakkihim wa lahum azabun alim su ma ya jero su daga ciki sai ya kawo ainihin wato a mutumin da ya yi rantsuwa wajen siyar da kayansa wajen sana'arsa bayan sallar la'asar a kan karya a ƙarƙashin wannan sai annabi sallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila har zuwa ƙarshe sannan na uku shine algulul ma'ana a ba mutum amana ta dukiya ko kuma ɗiban kayan ganima a ɓoye ba tare da an sani ba shi ma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma kana li nabiyyin an yaqul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun to a karkashin wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya kawo wani hadisi wanda yake mai tsawo game da mutumin da ya taba kayan hukuma ko mutumin da ya taba kayan ganima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan raƙumi mutum ya ɗauka to zai zo da shi ranar tashin alkiyama a kafadarsa idan doki ne zai zo da shi a kafadarsa idan akuya ce ko tunkiya zai zo da wannan abin a kafadarsa idan kayan sawa ne haka idan dukiya ce zinare azurfa ko ainihin wato naira ko dala to duk abin da mutum ya ɗiba zai zo da su ranar tashin alkiyama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai iya taimakonsa ko ya fitar da shi daga yanayin da zai samu kansa ba wannan duk mun karanta wannan a darasin da ya gabata da haka za mu tashi akan gaba ta hudu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mutakabbirun daga cikin rukunin mutanen da Allah madaukakin sarki zai yi musu azaba tattare da cewa kuma su suna da imani su ne almutakabbiruna masu girman kai almutakabbiruna masu girman kai shi girman kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara shi a cikin hadisi yace ba komai bane girman kai face kin gaskiya da rena mutane don mutumin da yake da wannan ɗabi'a to yi maza ya daina domin ɗabi'a ce ta girman kai kin gaskiya ya zama duk lokacin da ka gaya mutum gaskiya ba ita gaskiya yake kallo ba kai da ka gaya masa gaskiyar yake kallo ka isa ka gaya maka gaskiyar ko baka isa ba in ka isa kila ya duba ya shawara ya dauka ko kuma kar ya dauka in kuma baka isa ba ma ko sauraron ka ba zai yi ba to kin karbar gaskiya ko daga bakin wa ta fito wannan sifa ce ta girman kai ya zamanto sai wasu rukunin mutane ko so sai wasu wayanda suke sa'anninka ko wasu wayanda suke masu matsayi irin naka su za su iya gaya maka gaskiya amma duk wanda yake ba mai matsayi irin naka ko shekaru irin naka ba bai isa ya gaya maka gaskiya ba to wannan ko shakka babu sufa ce ta girman kai domin an ce unzur li zatil qawli la min qa'ilin wal haqqu maqbulun walau min jahilin wai ka kalli maganar ba wanda ya faɗe ta ba domin ita gaskiya ana karɓar ta koda jahili ne ya faɗa sai a bar shi da jahilcinsa amma tun da nan ya faɗi gaskiya ba za a ce kai rabu da shi jahilin banza shi yaushe har ma yi karatu har da zai ce kaza a'a a faɗi a kalli me ya faɗa in abin nan da ya faɗa gaskiya ne sai a karɓa in karɓar to wannan sufa ce ta girman kai sannan kuma siffar rena mutane wulakanta mutane wannan ita ma sufa ce ta girman kai Allah ta'ala ya raba mu da ita qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yuhsharu almutakabbiruna amsal adh-dharra ko amsal adh-dharri yawm al-qiyamah wa fi suwari rijal yaghshahum adh-dhullu min kulli makan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mutanen da suke da siffar girman kai suke da siffar ainihin wato a ainihin wato kin gaskiya da raina mutane to za a tashe su ranar alkiyama amsalar zarra kamar tururuwa wato girmansu Allah ta'ala zai wulakanta su ya kaskantar da su za su tashi amsalar zarri kamar tururuwa yau alkiyamati ranar alkiyama wa fi suwarin rijal ga su surorinsu irin na mutane amma kankantar su kamar tururuwa ya zullu kaskanci da wulakanci ya kewaye su min kulli makanin ta kowane guri wannan shine siffa su ranar tashin alkiyama aljaza'u min jinsil amal a nan duniya sun nuna sun fi karfin kowa ba sa jin maganar kowa ba sa ainihin girmama kowa ba sa ganin kimar kowa to sai Allah ta'ala ya mu'amalance su ranar tashin alkiyama da irin laifinsu a nan sun hura hanci a nan sun tada kafada a nan sun ki karɓar gaskiya daga bakin mutane to ranar tashin alkiyama saboda wadata ko saboda mulki ko saboda ilimi ko saboda wata baiwa da Allah ta'ala ya bawa mutum shi yasa sai ya are siffar Allah ya rataya ko ainihin ya yafa wa jikinsa ta ainihin wato alkibriya to Allah maɗaukacin sarki ranar tashin alkiyama zai kaskantar da shi zai wulakanta shi zai zama tamkar tururuwa aka ce mutanen da suke tafiya a mahashar za su yi ta tattake shi dan ka san bashi da wani girma duk an sassabe wannan girman kan duk an sassabe girman nasa yanzu gashi kamar tururuwa mutane suna ta tattake shi ma ba san da shi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi da yanka ganshi mutum ne amma ya kankance ya zama dan nitsitsi har ma saboda kankantarsa mutane ta kansa suke ta bi ana ta tattake shi ba a san da shi ba a nan ya nuna ya yi fice saboda kuɗi saboda mulki saboda wani wata dama da mutum ya samu ya aru wannan siffa ta girman kai yake ainihin siffantuwa da ita to a ranar tashin alkiyama saboda kaskanci da wulakanci da zai samu kansa ba ma san da shi ba don haka kaskancin zai zama za ya zama dan mitsitsi kamar tururuwa mutane su ta take shi ba ban san da shi ba kafin daga bisani kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce za a tankaɗa ƙeyarsa zuwa wani kurkuku a cikin wutar jahannama da ake kiransa bulas bulas sunan ainihin wato wannan kurkukun wannan kurkukun almutakabbiru na kenan kurkukun masu girman kai ga kunci ga duhu ga azaba a cikin wannan kurkukun to nan za a tura mai girman kai nan ya sha taku an tattake shi an mutsutsuke shi an nuna bai isa ba Allah ta'ala ya wulakanta shi mutane sun ta tattake shi ba su ba san da shi ba wanda a duniya ana jin sa shine wani a duniya ana jin sa shine wani amma yanzu gashi an kaskantar da shi sannan kuma daga bisani Allah madaukakin sarki ya tura shi cikin ainihin wato wannan ainihin wato a kurkuku wanda ake kira bulas wanda an ce akwai wutar wuta ce in ya inganta a hausa a ce haka a cikin wannan ainihin kurkukun sannan an ce ruwan mugunya tafasashe shine ruwan shan shansa a cikin wannan bulas din wannan sakamako ne na duk wanda ya aru wannan sufa ta Allah ta alkibriya ji da isa ya yafa wa kansa dama Allah madaukakin sarki a cikin hadisul qudusi ya ce mayafinsa ne duk kuma wanda ya dauka ya yafa Allah madaukakin sarki ya ce sai ya karya gadan bayansa kowaye saboda haka siffar girman kai ba siffa bace mai kyau ba siffar mutanen arziki bace da haka duk wanda yake siffantuwa da ita to wani lokaci tun a nan duniya Allah ta'ala yakan kaskantar da shi saboda haka in ma bai kaskanta ba a nan duniya to ga irin kuma yadda Allah maɗaukakin sarki zai fuskance shi ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya kiyaye wazzar sigarun nam wato abin da ake kira azzar shine sigarun nam ƙanana ƙananan tururuwa wato tururuwa yan ƙanana ƙanana ba ma irin manya manyan tururuwa ba wato yadda zai tashi kamar irin mutum ne a nan ya kamu da wata irin cuta ka san shi zabgege ne mai jiki amma a ce ya zagwanye a dinga baka misali a ce yanzu ya koma kamar yaro dan shekara bakwai duk ya zama dan mitsitsi to ranar tashin alkiyama mai girman kai duk girmansa duk tsawonsa duk kibarsa zai koma kamar ƙananan tururuwa kamar ƙanƙanuwar tururuwa ka ko kankanuwar tururuwa ko kamar kiyashi ina mutum zai san da shi da haka za a ita tattake shi ba ma san da shi ba wa sigarun nam la ya abau biha la ya abau bihin nas ka ko ga tururuwa yan karama mutane ba za su kula da ita ba ba ma san da ita ba to ko babba tururuwa in ka zo wuciya ina za ka san da wata babba tururuwa in za ka take ta ballantana tururuwa da take yan kankanuwa fa yad'unahu dan haka mutanen taron mahashar za su dinga tattaka shi bi arjulihim da kafafuwan sohum la yashkuruna ban sani ba saboda kankantarsa a nan ba dai ya nuna shi babba bane to a lahira Allah ta'ala zai mai da shi kaskantaccen kaskantattu ta yanda za a ta tattake shi ba ma san da shi ba wa kama yubghidu Allahu almutakabbirin kaman yanda Allah madaukakin sarki yake kin masu girman kai bi bugudi asma'ihim da kin sunayensu wani lokaci sunayen ma suna daga cikin abin da ke sa mutum girman kai sunaye title title din nan sai mutane sun yi takatsantsan da su saboda haka suna daga cikin abin da za a ga kila wannan sukan zuga mutum su sa masa girman kai bi bughdi asma'ihim kamar yadda Allah madaukakin sarki ke kin almutakabbirina bi bughdi asma'ihim saboda kin irin sunayen su allati kanu yudliqunaha ala anfusihim irin sunayen da suke rada wa kawunan su a nan duniya istikbaran saboda girman kai wasu ila'an da nuna daukaka wa tusbihu hadhihi al-asma waɗannan sunaye za a wayi gari allati kanu yafrahuna inda sama'iha sunayen da suke farin ciki suna jin daɗi lokacin da suka ji ana kiransu da waɗannan sunayen ankaral asma' za a wayi gari su koma mafiya muni mafiya kin sunaye a wajen Allah wa akhbasiha mafiya munin sunaye a wajen Allah wa aghyadha ala Allah sunaye waɗanda suka fi fusata Allah madaukakin sarki da aka sai mutum yayi taka tsantsan da title qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace akhna'u akhna'u ismin 'inda Allah yawm al-qiyamah sunayen sunan da ya fi kowane suna kaskanci a wajen Allah ranar tashin alkiyama a rajulun ta samma malikul amlak mutumin da ake kiransa sarkin sarakuna wannan sunan Allah sarkin sarakuna wannan shine suna mafi kaskantuwa ga mai shi ranar tashin alkiyama irin su alkalin alkalai ko da ana fara ko sarkin sarakuna gwamnan gwamnoni ko da ana faɗa irin waɗannan to irin waɗannan sunayen za ga in mutum ya zo taro ana ai gwamnan gwamnoni yana gurin an fahimta shugaban sanatoci ko shugaban malamai yana nan ko doktor ko profesawa ne yana gurin to za a ga wannan yana daga cikin abin da sai ga mutum ya ƙara gyara rigarsa yana dan murmushi haka da yan jarida sako da abin da yana karanta wannan title din mutum bai hankali da shi ba ranar tashin alkiyama domin yana daga ci daga nan shi ma girman kai yakan shigo an sa shi a haya tebul dama duk ga sauran mutane ya kuba yi suna kasa shi kadai ne aka sa shi a can sama to daga cikin suna mafi muni ranar tashin alkiyama akhna usmin inda Allah yawmal qiyama rajulun tasamma malikul amlak mutumin da ake kiransa sarkin sarakuna waza da muslim fi riwaya ce imam muslim a ruwaya sai ya kara ya ce la malika illallah ta illallahu ta'ala babu mai mulki cikakke babu sarki sai Allah madaukakin sarki qala al-qadi iyab al-qadi iyab al-yahsubi yana cewa akhna'u kalmar akhna ma'anahu ashaddul asma sigaran mafi tsananin sunaye wajen kaskantuwa ranar tashin alkiyama shine akhna usmin sunan da yafi kowane suna zama kaskantaccen suna shine sunan da akwai tasjiya sunan da akwai kambamawa akwai kumbura kai in ana ambatan mai shi to wannan irin wayannan sunayen su suka fi zama kaskantattun sunaye ranar tashin alkiyama shi yasa za ka ga da an koya wa mutane tawadu mutane har malamai za a ga duk sun siffanci da tawadu mutum ana ana malam yana almajiri amma yanzu ana malam mutum yana karbiya yana murmushi akrama kallahu mutum yana karbiya ko da yake in ka fassara ta da ma'anar addu'a ba laifi in ka karba ma'ana Allah ya karrama ka ya girmama ka sai ka ce amin amin wannan kaga sai ka fassara shi a matsayin addu'a an fahimta so saboda haka za ga sunaye ne waɗanda da an sa wa mutane tawadu ana alaran ma yana almajiri duk za ga duk sufa ce ta tawadu mutum dai yana saboda kar shedan ya shigo mutum ta wannan layin ya halaka shi wa qala ibn battal ibn battal yace wa idza kana wa idza kana lismu adhall al asma kana man tasamma bihi ko man tusummiya bihi ashadd dhullan ko man tasamma bihi ashadd dhullan wa idza kana lismu idan suna irin wannan ya kasance a zallul asma shine suna mafi kaskanci a cikin sunaye kana man tasamma bihi to ya kasance wanda yake kiran kansa da irin wannan sunayen ko tusummiya bihi wanda ake kiransa da wannan suna kuma yana karba ashaddu dhullan shine kuma zai zama mafi tsananin kaskantuwa ranar tashin alkiyama da aka kaga kenan daga sunaye ma ana iya samun girman kai ya shigo ciki da aka sai mutane suna kokarin kiyayewa title title din nan mutum ya dinga kokarin zukewa ko da gabatarwa ne an zo an yi abu an yabe ka an ziga ka an abin nan to lalle kar mutum ya rudu da wannan zigar in ya zo ya kwance wannan rawanin da aka nada masa ya nuna cewa shi wa'annan abubuwan duk da aka faɗa an dai faɗa ne shi bai kai can ba shi yasa za ga magabata wani lokaci akwai wani malami da aka ce ko tarihinsa aka ce ya bayar bai cika sanya bayar ba saboda yayi karatu kala kala kila irin wannan sai ya ce ai yayi kaza yayi digirin sa na farko a guri kaza yayi digirin sa na biyu a guri kaza yanzu yayi PhD din sa a kaza yanzu shi kaza ne to yana kin ma ai irin wannan interview da shi kawai ya faɗi sunansa da sunan iyayensa shikenan wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi ba babu bukatar sa ya san shi to ala ayyi halin dai waɗannan abubuwa ne waɗanda malam ya kawo su daga cikin irin abubuwan da in mutum bai taka tsantsan ba to shedan zai iya biyo masa ta wannan layin ya ainihin wato halaka shi Allah ta'ala ya kiyaye dan haka daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai yi musu azaba ko da suna da sufar imani su ne masu girman kai ranar tashin alkiyama na biyar al-asiriya al-mun'imun al'asiriya'u mawadata masu dukiya shine al'asiriya almun'imuna waɗanda suke cikin ni'ima suna cikin daula suna jin daɗi to waɗannan suna daga ciki allazina yarkanuna ila duniya to kenan dukkan wani mai kuɗi mai jin daɗin kuɗin shi ma yana cikin wanda Allah ta'ala zai masa azaba ranar tashin alkiyama saboda ya yi kuɗi a duniya saboda ya ji daɗi a duniya ba haka ake nufi ba ka saurara ka ji allazina yarkanuna ila duniya su ne waɗanda yarkanuna ila duniya suke karkata zuwa duniya wa yadma annuna ilaiha suke samun nutsuwa zuwa ga duniya wa yakthiruna min at-tamattu'i bi na'imiha suke yawaita fantamawa su ji daɗi da ni'imomin duniya yutiqu alaihim yawmal qiyama to su ne waɗanda ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ranar tashin alkiyama za a tashe su wa inna ashabal malil kathir wal mata'u dunyawi alwasi yakununa aqallun nasi ajran yawm alqiyama wa inna ashabal malil kathir ma'abuta dukiya mai yawa wal mata'u dunyawi da jin daɗi irin na duniya alwasi yalwatacce ya kununa a ƙallun nasi su ne suke zama mafiya ƙanƙantar mutane ajaran lada yau malkiyamaci ranar alkiyama malam ya kunu bazalu amwalahum fi subulil khairat matukar ba su zamanto suna bayar da dukiyoyinsu a cikin hanyoyin alheri ba mai kuɗin da ya more shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madalla da dukiya a hannun mutumin kirki masu kuɗi waɗanda suka more su ne waɗanda da Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su ya ba su dukiya to sai suka zamanto suna bayar da ita ita dukiya ba ta da wani amfani sai an rabu da ita amfanin kuɗi shine a yi amfani da shi inda ya dace a lokacin da ya dace domin kamar yadda malamai suke ta faɗa ɗayan biyu ne ko dai ya ƙare ya bakka ko kai ka ƙare ka bashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani daga cikin ku face za ga ya fi son dukiyar magadansa sama da dukiyarsa sahabbai suka ce ya rasulullah ai mun fi son dukiyoyinmu sama da dukiyar magadanmu ya ce ba ku fahimta ba dukiyarka ita ce wadda ka gabatar ta yi gaba ka bi ta dukiyar magadanka ita ce wadda ka bari kai ka tafi ita ka bata wannan ita ce ta magada kuma galibi ita mutane suka fi tarewa ita suka fi bata lokaci a kai ita suka fi tsarewa ita suka fi kin yin bacci a kai ita suka fi samun hawan jini a kanta da sauran larurori dukiyar da za su bari ba dukiyar da za su aika su tarar da ita ba da haka a nan sai ya zamanto mawadata masu kuɗi waɗanda duniya kawai ita ce a gabansu ba su da wani hadafi sai duniya ba su karkata zuwa ko'ina sai duniya ba su san su ji an ce su kyautata ba su san su ji an ce Allah ya ce abu kaza akan dukiyarsu suna samun nutsuwa da harkar duniya ba su samun walwala in aka ce babu duniya a tattare da su suna yawaita jin daɗi da dukiyarsu to ma'abota dukiya mai yawa da jin daɗi irin na duniya mai yalwa to sukan kasance mafiya kankantar mutane lada ranar tashin alkiyama matukar ba su zamanto suna taimakawa suna tallafawa suna sadaka suna yin agaji ga mabukata da hanyoyin alkhairi da dukiyoyinsu ba in ba su yin haka to sun samu matsala suna daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa abin da zai faɗa a kansu nan gaba kaɗan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mukthirina humul muqilluna yawmal qiyama illa man a'tahu Allah khairan fanafaha fihi bi yamini wa shimali wa bayna yadayhi wa min wara'i wa amila fihi khaira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mukthirina lalle wato mulonias da bulonias da waɗanda suke masu kuɗi mai yawa shine al mukthirina masu tarin dukiya humul muqilluna su ne masu karancin lada yawmal qiyamati ranar alkiyama illa man a'tahu Allahu khairan sai fa wanda Allah ta'ala ya bashi dukiya shine khairan wa innahu li hubbil khairi la shadid alkhair dukiya kenan innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a wannan alkhairu dukiya kenan da haka illa man a'tahu Allahu khaira sai fa wanda Allah ta'ala ya bashi dukiya fa nafaha fihi ya dinga kamfatowa a cikin dukiyar bi yaminihi ya mika damansa wa shimalihi ya mika waɗannan hagunsa wa baina yadayhi wayannan sun tauta gaban su ya basu wa min wara'ihi ya mika waɗannan ta bayan su wa amila fihi khaira yayi aikin alkhairi a ciki wannan su su kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi istithna'in su ranar tashin alkiyama akwai lokacin da Abu Dharr al-Ghifari yace ya taho ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen Ka'aba sai ya ji shi yana cewa na rantse da ubangijin Ka'aba masu dukiya da yawa su ne hasararru ranar tashin alkiyama na rantse da ubangijin Ka'aba masu tarin dukiya su ne waɗanda suke tafka hasara ranar tashin alkiyama sai wanda yayi haka ya ɗebo yayi haka ya ɗebo yayi haka ya ɗebo yayi haka to wannan shi kadai ne ya fita zakka daga cikin masu dukiya da haka yadda kake ganin talauci jarabawa ne shi ma dukiyar jarabawa ce a jarabce ka da babu a ga za ka yi haƙuri ko ba za ka yi ba a jarabce ka da dukiya a ga za ka yi godiya ka yi abin da ya kamata da ita ko ba za ka yi ba don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa waɗanda suke da dukiya mai yawa to su ne kuma suka fi ƙarancin lada abin da yasa suka fi karancin lada saboda galiban su ne waɗanda sufofi na zargi yawanci suna siffantuwa da su siffar girman kai da muka kama muka gaba muka yi bayani akanta su suka fi siffantuwa da ita kamar yadda Allah ya ce kalla innal insana la yatgha arra'ahu istaghna wadata takan sanya mutum ya zamanto mai girman kai da haka kuma mawadata a mafi yawan lokuta ba su bane suke taimakon addini ba su bane mawa'inda suke yawan zuwa wurin wa'azi ko jin karatu ba su bane mabiya annabawa a mafi yawan lokuta an ka karanta tarihi za ga mabiya annabawa yawanci ba masu dukiya bane su ne wa'inda kaga a can annabi sallallahu alaihi wasallam talakawa na mawada wato talakawan sahabbai har karan masu kuɗi irin na sahabbai aka suka yi cewa sun kwashe ladan ba su rage musu komai ba zahaba ahlud duthur bil ujur to irin wannan ita ce dukiya mai albarka ba ta ɗauke wa mutum hankali ba ga barin bin dokokin Allah ba ta ɗauke masa tunaninsa ba ga barin taimakon addinin Allah da taimakawa bayan Allah to wannan madalla da wannan dukiyar irin dukiyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da yawansu sun samu aljanna sanadiyar dukiyoyinsu sayyidina Uthman har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm saboda dukiyarsa ya taimaka ya taimaka ya taimaka annabi yayi farin ciki ya ji dadi yace duk abin da Uthman yayi na ba daidai ba ba zai cutar da shi ba sai ya shiga aljanna daga yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita haka sau uku da haka an ba su dama na su faɗaɗa kaga su wa'ancan na sahabbai sai suka fahimci sirrin dukiya sai suka fahimci amfaninta da kuma Allah ya ba mutum kaman ya ba shi tikit ne na zuwa aljanna shi sa suka yi ta siyan aljanna da ita suka yi ta yin ayyukan alkhairi da ita har talakawa suka ga kai wayannan masu kuɗin fa karfa ai 20 nan sun samu fi duniya hasana kuma su je fil akhirati hasana suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masu dukiyar nan sun kwashe lada yusalluna kama nusalli ويصومون كما نصوم ويعتقون ولا نعتق ولا نعتق نعتق ويتصدقون بفضول أموالهم yace ya ma'aikin Allah tare da su muke sallah rike rike da su muke wajen sahun gaba ga dukiya kuma sannan azumi da su muke yi azumin litinin alhamis suna yi azumin wata wata suna yi azumin muka na falala za a gansu suna yi suna yanta bayi mu ba mu da kuɗin da zamu yanta bayi su gina masallaci mu ba mu da kuɗin da zamu gina masallaci su ainihin ciyar da talakawa ba mu da kuɗin da zamu ciyar da talakawa su gina makarantu mu ba mu da kuɗin da zamu gina su ɗauki nauyin ɗalibai su ciyar da marayu ya ma'aikin Allah mu duk ba mu da wannan kuɗin da zamu yi manzo Allah ya ce to ai ba matsala yanzu ai kuma an banda abun ku Allah ta'ala ya ba ku wasu hanyoyin ita sadakar nan fa ba sai da kuɗi ba ana iya yin wasu ayyuka na alkhairi su ma duk za a rubuta mutum ladan sadaka inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa wa nahyun anil munkari sadaqa wa fi bud'i ahadikum sadaqa da kuɗi ya ba da kuɗi baka da kuɗi ba hana ka kai tasbihi ba kai tahlili kai tahmidi kai ainihin wato zikiri sannan ka umarni da kyakkyawa duk wannan za a rubuta ma ladan sadaka masu kuɗi sai suka ji abinda annabi ya gaya wa talakawa su ma za su zo a yi sallah da su a yi azumi tare da su ba su fasa wancan ciyarwar da dukiyoyinsu ba kuma su ma su yi ce subhanallah su ce walhamdulillah su ce wallahu akbar su ce la ilaha illallah talakawa suka sake zuwa suka ce ya rasulullah baran nan da ka bamu kuma sun ji suna yi manzo Allah ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha ku yakuri falala ce in Allah ya so mutum falala ce da Allah ta'ala yake bayar da ita ga wanda ya ga dama ya ba su wannan falala sai ku yakuri to wannan ita ce dukiya zalika malur rabih kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abu Talha lokacin da aka saukar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Abu Talha ya zo ya ce ya Rasulullah wannan aya da ta sauka ta tsuma ni ta girgiza ni ta shiga jikina ka san ina da dukiya amma dukiyar da na fi so a cikin dukiya ta gaba da ita ce gidan gona na bayarha wannan gidan gonan na sanya shi sadaka fi sabilillah ina so in samu wannan albir din da Allah ta'ala ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki ya ji dadi yace zalika malur rabih bakhin bakhin zalika malur rabih zalika malur rabih da haka duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa mutum dama ta kuɗi yanzu za a ga cewa kuma Allah ta'ala ya taimaki mutum ya ba shi dukiya ta halal kuma ya sallada shi wajen kashe ta ta inda ta dace to kuma sai kai kuma zai maka tazarar da da wahala in ba ka yi sa'a baka kama shi kamar yadda wa'ancan sahabban suka yi wa talakawa daga cikin su zarra suka kasa kama su yanzu cikin masallacin nan kila inda za a zo ana neman miliyan ɗaya to kila dai na gan an ce a ba da sadaka na ga kamar ana hada ko dubu biyu ne ne abin nan to kuma ba komai bane yawanci za ga almajirai ne yawanci suka fi yawa almajirai su suka fi yawa amma da kila kamar yadda ake taru an kuke tare a masallacin nan a ce kowa muloniya ne kila za a bayar wani ma ba shi da yan ɗari biyu biyu ko ɗari biyar biyar dubu dubu ce aljihunsa yanzu kila aka ce ana an zo wannan taimakon kila sai ga an samu dubu talatin dubu hamsin duk sati misali kuma yanzu da an zo an ce za a ko baka ji ko lancin za a yi na gina masallaci ko gina makaranta za a yi dai ka dinga jin ana kiran alhaji alajuwa ne daga cikin wani chief lanta alajuwa ne alajuwa ne alajuwa ne saboda in aka samu masu dukiya ta halal kuma wayanda suke sun san ma'anar dukiya bi ma'anar kalima kuma za su sanya ta a inda ya kamata to za a ga suna yin zarra fiye da kima wanda kai wato kofar da za su toshe da kai da ire-iren ka za a cika kusan tifa guda kafin ku toshe wannan kofar ina fata an gane to sai dai sun yi karanci wa qalilun ma hum ba su da yawa wayanda ba su san ma'anar kuɗi ba ba su san me yasa ake neman dukiya ba ba su san hikimar da ta sa Allah ya jarabce su da dukiya ba wannan su ne za ka ga ko da yaushe kuma su suke shiga cikin karkashin wannan hadisin innal muqsirina humul muqilluna yawmal qiyamah su ne za su zamanto masu kankanin lada kaga dai yanzu mutum in yi amfani da dukiyarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kankama dukiyarsa ya rike ya hana bai taimaki kansa ba kuma abinda kullum ake faɗa lalle za ka gane cewa mawadatanmu na yanzu galibi sun fi tara wa magada dukiya sama da su su gina wa kansu lahira shi ya fi faruwa kuma kamar yadda malam ya taɓa faɗa a nan gurin ya ce ba wanda ya fi ka san kanka shi sa ko addu'a za a yaka ce ka fara yau kanka kafin kowa ma ya shigo rabbi gifirli sannan wal walida yana amfanin bada bare duk a gafarta wa kowa kai kana bayan kana bakin kana waje an kulle kofa kuma baka shigo ciki ba shi yasa rabbi gifirli sai kuma wal walidayya walil mu'minina wal mu'minati sai kuma kai ta shigowa sai kai ta sawa wala dafi duk wanda zaka shigo da shi ya shigo bayan kai ka shiga ba wanda ya fi ka san kanka in kai wa kanka keta kai wa kanka mugunta da ka mutu taka ta kare kowa ya san da yanzu abin da yake ta faruwa na rigingimu da aka mutu kawai magada su kawai tunanin su gidanka na guri kaza shi wane ya za a yi ma hada baki da alkali a bashi shi na can kan kwana akwai shaguna a ciki yana tunanin in ya same shi ya hai shi kuma wani mota ka yake hari wani shi kuma kaza wani kaza nan da nan zai ka ji an fara rigima ana abin nan kuma abin da ka tara tsawon shekaru kana can ana ma hisabi su kuma ban san zafin abin da ka tara ba zan ya kai ka tara ba ka ki kwana a gidanka ka yi wata baka gari ka tafi ingila ka tafi ina ne ka je ina wani wajen neman kuɗi amma su za su iya zuwa su tarwa za su cikin ganganin lokaci kuma ba lallai su yi amfani da su tunda baka dasa su ba akwai wanda aka ce tunda babansu ya ban fulotai da yawa su taimaka ko fulotu daya mai masallaci wani kawai ya tafi ya ce ina ruwansu wani ne ya ce shi ne lokacin yana raye kai yayi masallacin walla kawai raba musu dukiyar su kawai kuma abubuwa su suka fi faruwa yanzu akwai wanda ba aka ce kawai da ya ja 'ya'yan nasa kasuwa ma kawai suka ce wai shi made in dani kawai shi bai san yadda ake juya kuɗi ba yanzu kawai yanzu kai mai murabus da ransa kawai ma aka ce ya fiye kashe kuɗi da yawa ya aka yi mai albashi hawan jini ya kama shi kawai bingire akwai wanda shi kuma da ya tsufa ya kamu ya kamu da ko paralysis ne kawai ya sa kai can bene sai aka rataya ma usur ba kowa kusa da shi suna nan su suna ta jujuya kuɗin ɗayan zawa ba kowa kusa da shi matan ma duk sun ga yanzu ba da mamora kawai idan yana da wata bukata kawai wannan usur din sai ya huda an je na usur kamar fali ya zango da gudu kawai sai a zo a ji menene duk ba irin yara irin na yanzu da ake ta wannan ha maza ha mata sai an mutu an ban musu ka ki ka taimaki kanka ka ki kai wa kanka qiyamul layl wannan hari ka yi abin da ya dace a lokacin da ya dace ka ki kawai sai dai ya busa usur da an ji usur to sai a ce alaji ko yana da bukata sai a ji to irin waɗannan abubuwan za ka same su da yawa da haka mutum ya kamata yi wa kansa abin da ya kamata ya gina wa kansa lahira to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai azabtar da su ranar tashin alkiyama su ne waɗanda suke masu dukiya kuma ba su ga tarin dukiya amma ga ƙarancin lada su ne almukusirina humul muqilluna to ya za a yi almukusirina kuma su zama muqilluna ya kamata almukusiruna su zama kuma humul mukusiruna innal mukusirina da kamata a ce kuma humul humul mukusiruna yawmal qiyama sun gina masallatai sun taimaki marayu a unguwarsu sun taimaka masu karamin karfi sun yi yanzu musamman yanayin nan da ake ciki fakko raqaba ko aw it'amun fi yawmin bi masgaba mutane ga sunan mala ana ta cin ana cikin jin yunwa ana cikin matsi da talauci yatiman za makaraba aw miskinan za mataraba a ce yanzu mawadata su fito wallahi tallahi nan da na mutum zai samu aljanna irin wannan lokacin da muke ciki mutane malam suna fita daga hayyacinsu saboda tsananin rayuwa to a daidai irin wannan lokacin ya kamata mawadata su fito yanzu ga azumi yana tahowa wallahi malam mutum in ya cire wani dan kaso dan kankani a cikin dukiyarsa wallahi zai faranta wa miliyoyin mutane rai kuma ka'idar Allah in ka faranta wa bawansa rai wallahi sai ya faranta maka Allah ta'ala yana taimakon bawa matukar bawa yana taimakon dan uwansa Allah madaukakin sarki yana kasancewa cikin bukatar ka matukar kayi dumu-dumu cikin bukatun yan uwanka ka yi kokari iya bakin kokarin ka ba za ka iya wadata kowa ba amma yi iya bakin kokarin ka in mutum ya zo dubu goma yake nema dubu ɗaya ce ta samu miƙa masa in wani akwai wanda baya iya roko ba zai iya cewa a bashi ba akwai kuma wanda shi da ya ji matsi baya iya hakuri zai ce a bashi dukka ba su kan ka ce wannan yana gan shi a wani masallaci guri kaza guri kaza kaman wani lokaci da aka ce wasu hukumar saudiya ta aiko da irin qur'anai da waye a raba sadaka sai suka ji labari da an kai su kaso kurmi an siyar to sai wani ya je irin yan gulman na a ce ƙuranan nan fa da kuke bayarwa siyarwa ake suka ce to kaga mun samu lada biyu ken shi ma wanda ya siyar kaga ya samu kuɗi kuma an karanta mu da bukatan mu a karanta kenan kawai mu burin mu a karanta kawai shi kenan kaga ya samu kuɗin sa kuma sannan an dai karanta din to saboda haka ba ruwan Allah Allah madaukakin sarki kawai niyya kai ce kallo wani zai ce ai shi ba zai bada sadaka ba ko za a gina makaranta ko masallaci ya ce cinyewa ake ba ruwan Allah ka bayar kawai ka bayar akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wata rana wani bawan Allah ya kudurci niyya zai yi sadaka da ya fita da daddare dan ya bidda sawu yana zuwa ya bayar da sadaka shi barawo ya ba an zo ana gira sai aka ce ka wowa ne wani ya rasa wanda zai ba sadaka wai sai wani barawo sai a kunnansa ya ce Allah kuma ashe barawo na ba sadaka ya ce tun Allah ya dago ba sai na sake wata yana sake fita kawai sai ga wata mace ya ce to bari ya canza tun da ya ba namiji jiya sai ya ba mace ashe karuwa ce shi ma an zo ana tattauna sai aka ce a kaga jiya wani ya rasa wanda zai ba zakka ya ba ta sadaka wai sai karuwa sai karba a kunnen sai ce a ikon Allah kuma karuwa aka na ba jiya yace sai na sake wata washe gari yana fita kuma da ya badda sawu yana zuwa sai ya ba wani ashe mai kuɗi ne shi kuma ya ba shi ma aka zo ana tattauna aka ce wani ya ƙara mai ƙarfi ƙarfi mai kuɗi ne wani shi kuma aka ba shi zakka to shine aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa wahayi cewa duk ladansa an bashi ya ce shi wanda wannan barawon da ka ba la'alla ka sani ko Allah ya sa daga lokacin ya kame kila dama na sassati ne ya sa shi yake fata ita ma karuwar la'alla daga wannan sadakar ko zakar da ka bata ta kame daga barin zina shi kuma mawadacin kila ka sani ko daga nan Allah ta'ala shi ma ya sanya masa tausayi shi ma ya dinga fitarwa yana bayarwa da aka niyya Allah madaukakin sarki yake so da aka duk lokacin da Allah madaukakin sarki shi sa ba kowa ne yake cin jarabawar dukiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wasu mutane guda uku mun sha ba da kissan nan makaho da kuturu dawa da mai kora duk aka jarabce su aka ba su kuɗi suka faɗi jarabawa wanda ya ci jarabawan makaho sauran duk suka yi butulci Allah madaukakin sarki da ma gwada sai ya karɓa dukiya suka koma gidan jiya da hakan Allah ta'ala ya baka an haɗa ka da aiki sai ka yi iya bakin kokarin ka ga cewa ka fita hakkin dukiyar alal akalli ka fitar da hakkin Allah kuma ka ba wanda suka dace da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma almukthiruna almukthirina ko innal mukthirina akwai ruwayar almukthiruna humul muqilluna wannan ruwayar kuma innal mukthirina humul muqilluna masu yawan dukiya su ne masu karancin lada kaga aka ci kenan kamata ya ce su ne masu yawan lada saboda sun yi amfani da dukiyarsu sun yi abin da ya kamata sun tara wa kansu lada mai dimbin yawa da haka yanda suke da tarin dukiya anan aje kuma a same su da wato lada mai girma a ranar tashin alkiyama to amma wanda zai zama to ga yawan dukiya a nan sannan ya je can ya samu lada mai tarin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi yace illa man a'adahu Allahu khairan fa nafaha fihi bi yamini sai wanda yake kan fitowa a cikin dukiyarsa ya mika nan dama ya mika hagu ya mika gaba ya mika baya ya bawa ƴan uwa ya bawa makota ya bawa dukkan ainihin wanda suke cikin bukata Allah madaukakin sarki ya bamu wadata irin wannan na shida fadihatu al-gadir kunyatar mayaudari Allah maɗaukakin sarki zai kunyatar da mayaudari ranar tashin alkiyama mayaudari shine wanda yake yin alkawari yake cikawa duk mutumin da yake da siffar ya ɗauki alkawari yake cikawa shine yaudara to wannan zai kunyata a bainar halittar Allah gaba ɗaya ranar tashin alkiyama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin idan Allah madaukakin sarki ya tattara na farko da na karshe yawmal qiyamati rana al-qiyama yurfa'u bi kulli gadirin luwa za a daga tuta ga kowane mayaudari za a daga masa tutarsa faqil za a ce hadhihi gadratu fulan ibnu fulan wannan tuta ce ta yaudarar wato tutar yaudara ce ta wane dan wani wa qala sallallahu alaihi wa sallam li kulli ghadirin liwa'un yawm al-qiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce duk wani mayaudari yana da tuta ranar tashin alkiyama yurfa'u lahu bi qadari gadirihi za a daga tutar tasa gwargwadon yaudararsa wanda mutum biyu ya yaudara kila yanda za a daga tutar bata kai ta yanda mutum goma ya yaudara ba wanda ya yaudari mutum goma tutarsa ba za ta ɗagu ba kamar yadda wanda ya yaudari mutum ɗari wanda ya yaudari mutum ɗari tutarsa ba za ta ɗaukaka ba sama da wanda ya yaudari mutum dubu wanda ya yaudari state guda wanda ya yaudari ainihin wato jiha ko kuma ainihin ƙasa guda wanda ya yaudari al'umma mai yawa gwargwadon yadda kai yaudara gwargwadon yadda za a daga cutar shine yurfa'u li kulli gadirin liwa yurfa'u lahu bi qadri gadirihi ala wala gadir manzo Allah ce ku saurara babu mayaudari a azamu gadaran da yaudararsa ta fi kowace yaudara girma da muni min amirin amma saboda shugaban jama'a mutum shugaba ya yi alkawari ya kitika za mu yi muku kaza in kuka zaɓe mu za mu yi kaza za mu yi kaza duk abin da aka faɗa kuma sai ga saɓaninsa to babu wanda yaudararsa ta fi girma ta fi muni wanda kuma ukubarsa za ta fi girma ranar tashin alkiyama sama da amirun amma shugaba wanda yake mulkar jama'a wa amirul amma huwa al-hakim aw al-khalifa ko dai halifa in da halifanci ake amfani aw al-hakim ko kuma sarki ko shugaba wa kanar gadratuhu kadhalika لأن ضرره لأن ضرره يتعدى إلى خلق كثير وكانت قدرته كذلك haka ma kaman wato yaudarar tasa ita ma ita ce mafi girman yaudara me yasa li'anna dararahu saboda cutarwar yaudarar shugaba ya ta'adda tana ƙetarawa ila halkin kafirin zuwa ga halitta mai yawa ita kwa illa dukkan wata cutarwa lazima to tana da sauki sama da wato illa wadda take muta'addiya idan mutum shi kadai zai cutar da kansa da sauki amma wanda ya cuci kansa ya cuci wani to wannan cutar ta fi muni to yodarar shugaba yodara ce wadda take tana ta'addi tana ƙetarewa ta shafi mutane da yawa don Allah ka kalli yadda shugabanni suke a yau ka kalli yadda shugabanni suke a yau ka ɗauko wannan hadisin na maganar yodara abu ba zai yiwu ba a fito a ce muku zai za a yi ai ta yaudarar ku za a yi za mu gyara muku wutar lantarki za mu gyara muku ruwan sha za mu gyara muku hanyoyi za mu kawo za mu ainihin wato gyara muku asibitoci za mu inganta ilimi za mu gina ainihin ajujuwa da kaza da kaza da kaza za mu kawo walwala ga jama'a za mu yi kaza mutum ya ta alƙawura ko ba zai cika ba har ma ya zama sima ta 'yan siyasar wato ta zama wani tambari da alama kawai yaudara a yi wa talakawa roman baki a yi wa talakawa daɗin baki a yaudare su akan abin da ba za a cika ba to yaudarar shugaba ta fi muni sama da yaudarar da miji zai wa matarsa yaudarar da mace za ta yi wa mijinta yaudarar da ila ainihin wato makwabci zai wa makwabcinsa ko yaudarar da mai neman aure zai wa wanda yake neman aure ko za ta yi masa wannan yaudara ce wadda take kila za a ɗaukaka tutar gwargwadon wanda ka yaudara kila mutum ɗaya ka yaudara amma yanzu mutumin da ya yaudari miliyoyin mutane yanzu ranar tashin alkiyama ya za a warware wannan matsala yanzu in ka ɗauka kamar jiha guda a ce an yaudari mutanen jiha guda akalla mutum miliyan nawa aka yaudara kuma wannan girman laifin da irin abubuwan kai ka ce shugabanni a mafi yawan lokuta mantawa suke da tashin alkiyama ba don haka ba kila da an ce mutum ya zo ya shugabanci ba zai yi ba to don haka wannan akwai haɗari kwarai da gaske game da shugaba ya zamanto mara cika alkawari shugaba ya zamanto mai yaudari kuma sannan suka ce ita yaudara wani nau'i ne da rauni da tsoro yake sa a yi ta bai kamaci shugaba ya zama haka ba shi ne mai cikakken iko in ya ce a yi shi kenan in ya ce ba za a yi ba ba za a yi to bai me na yaudara a ciki abinda zai yi a fitowa cewa mutane zai yi wanda ba zai yi ba jama'a kaza da kaza ba zai yi ba shikenan in ma da an yi wa mutane alkawari kuma sai da aka zo sai aka ga abun ba zai yi ba sai a yi bayani jama'a da dai mun muku alkawarin kaza to amma sakamakon wasu abubuwa ya sa wannan abu zai yi ba amma sai a yi ta tafiya a haka sai a yi ta tafiya a haka kila kuma sai an gama fes sai nuwa sai a ce wannan alkawuran za a yi muku sun aka sake zaɓe to kaga amirul amma wannan yaudararsa ta fi haɗari domin shi wa'inda ya yaudara adadin wato hisabunsa na adadin wa'inda ya yaudara suna da yawa kuma an yaudare su ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba to kaga kafin ranar tashin alkiyama ya warware wannan rigima ta yaudara da yawa al'ummarsa to kaga ba karamin aiki ba ne don haka shi yaudarar shugaba yaudara ce wadda take ta ta'adda ila kalkin kasirin الخليفة أو لأن الحاكم أو الوالي يملك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى القدر saboda shi halifa in aka ce mutum khalifa ne ko kuma mutum shugaba ne ko majibincin al'amari ne ko sarki ne ko gwamna ne ko shugaban ƙasa ne yamlikul kuwa to za ga yana mallakar wani irin ƙarfi wanda wannan ƙarfin na kujerar ne wasultan da ƙarfin zartarwa yana da ainihin wato mulki a hannunsa fala hajata bihi ilal gadar kaman yaudara wani nau'i ne na rauni wani nau'i ne na tsoro kaman babu bukatar shugaba ya zamanto yana yaudara kaman wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum uku Allah ba zai magana da su ba zai kalle su ba ranar tashin alkiyama kuma sai ya yi musu azaba daga ciki sai aka ce shugaba meme na'am shugaba makareci shugaba makaryaci saboda ƙarya ita ma nau'i ne na tsoro da rauni mutum yana tsoron kar a hukunta shi kar a doke shi kar a kwace masa kaza kar a yi masa kaza da hakan an tambaye shi sai ya ƙarya da haka ƙarya rauni ne yake sa a yi ta shugaba ko bai kamace shi ya ƙarya ba za a iya za a iya ba za a iya ba ba za a iya ba ba yanda za a yi da shi tunda shi ne akan mulki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na biyu shine ainihin wato tsoho mazinaci na uku kuma shine talaka mai girman kai to waɗannan kaga duk gaba ɗaya za ka ga ba bai kamace waɗannan sufufin da aka jingina musu ba su kamace su ba walgadir alladhi yuwa'idu ala amrin la yafi bihi to wane ne algadir sai mala yace mayaudari shine alladhi yuwa'idu wanda yake alkawari ala amrin kan wani al'amari wa la yafi bihi amma baya cika alkawari walliwa'u abinda ake nufi da alliwa arraya al'azima ita ce tuta fankaceciya babba la yumsikuha wanda irin tutar da babu mai rike ta illa sahibu jaishil haq sai wanda yake jagorantar rindina ta gaskiya yawanci shine yake rike da ita in aka ce za a je jihadi na musulunci to wanda yake rike da wannan ainihin wato tuta ta wannan rundunar to wannan ita ake kira liwa kaga tutar fankace ya ce da rubutun mutum baro baro da sunansa da sunan babansa muwana mayaudari ne ya yaudari sai a gashi nan an rubuta in iyalan mutum mutum iyalansa ya yaudara to shikenan kaga iya familinsa illar iya familinsa ta tsaya wanda kuma iya gunduma ya yaudara to iya gunduma ya yaudara wanda ya local government ya yaudara wanda jiha ya yaudara wanda ƙasa ya yaudara duk ya danganta da aka gashi nan za a rubuta katuwa ce tutar irin tutar da jagoran ainihin wato jihadi na rindina ta tabbatar da gaskiya yake rikewa aw sahibu da'awatil jaysh ko kuma wanda yake kiran rundina zuwa ga a tafi jihadi ma'ana shi ma dai qa'id jagora wa yakunu nasu taba'an lahu wanda sau ya kira mutane sauran mutane su zama mabiyansa shi yana gaba yana rike da wannan tutar to irin wannan katuwar tutar ita ke kira da alliwa to falgadiru mayudari turfa'u lahu rayatun za a ɗaukaka wannan tutar tasa ta yanda ba wanda zai ce bai gani ba kuma ba shi yasa aka ce kunya tashi za a yi ranar tashin alkiyama kunya tashi za a yi a gaban kowa wani mutumin kawai ne ya ci amana ya yi alkawari wa jama'a ya yi alkawari ga ma'aikatansa ya yi alkawari ga kaza ya yi alkawari ga mutan gidansa ya yi alkawari ga duk wanda aka bashi wani irin wannan nauyin ya yi alkawari bai cika ba zai shiga cikin wannan ha karami ha babba da haka za a ɗaukaka tutarsa a ce wato a ɗaukaka masa tuta tusajjalu alaiha gadratuhu za a rubuta baro-baro irin yaudarar da ya yi irin yaudarar da ya sai an rubuta a cikin tutar fayafudahu bi zalika yawmal qiyama mutum ya kunyata da irin wannan terere da aka yi masa ranar tashin alkiyama wa tuj'alu hadhihi raya za a kafe wannan tutar inda mu'akhiratihi a wajen a wata ruwaya inda istihi wajen mazaunansa nan za a kafe ta yadda in ka zo kaga tuta tana ta filfila daga can da ka biyo kaga wancan gashi can an rubuta wani irin his excellency kaza ne ko distinguish kaza ne ko wane ne waye in an rubuta to saboda haka da ka hango ka taho kawai ya ganshi yana kusa da ita a wajen duwawunsa anan aka kafe ta da aka duk wanda ya zo sai ya ganshi ga tutan nan ka biyo kaga tawaye za ka zo za a ga mai ita a kusa da ita a kusa da tutar wannan kafin fa Allah madaukakin sarki ya hukunci wannan a bainar jama'a ranar tashin alkiyama za a yi masa wannan terere din Allah madaukakin sarki ya kiyaye to insha Allah sai mu tashi gasibul ard wanda yake kwacewa mutane filaye ko fulotai ko gonaki shi kuma za mu ji ina mako masa ranar tashin alkiyama abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu dada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana